الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته yau sha nawa ne ga watan shaban na'am sha uku ga watan shaban shekara ta 1441 ko hijiriya wanda ya dace da ashirin da takwas bakwai ga watan uku shekara ta dubu biyu da da ashirin da ɗaya a lissafin turawa za mu ɗora kan inda muka tsaya a karatunmu na wannan littafi mai albarka alkaba'ir na imamu al-zahabi allah ya masa rahama wanda yau za mu tashi a darasi na na nawa ne malam 48 kabira kuma ta ta 34 darasi na 48 kabira ta 34 ad-dayus al-mustahsin ala ahlihi wal والقوات الساعي بين الاثنين بالفساد yau za mu yi magana ne akan irin mutanen da ba su da kishi akan iyalansu wanda ba su da kishi akan matansu ba su da kishi akan ‘ya'yansu da kuma wanda yake yawo tsakanin mutane guda biyu don ya ɓata tsakaninsu ko tsakanin uba da ɗa ko tsakanin mai gida da yaronsa ko tsakanin malami da ɗalibinsa ko tsakanin wato wani dai da suke da amana a tsakani da aminci wani kuma sai ya zo ya lalata tsakaninsu irin wannan ɗabi'a malam ya fara budewa da faɗinsa Allah tabaraka wa ta'ala azzani la yankihu illa zaniyatan aw mushrikatan wa zaniyatu la yankihuha illa zanin aw mushriku hurima dhalika 'ala almu'minin nayi bayani wannan ayar a watan da ya gabata da sharhinta mun fara karanta hadisi na gaba hadisin salasatun la yadkhuluna aljannata al'aqu liwalidayhi waddayusu wa rajulatin nisa shi mazinaci ba wacce zai aura sai mazinaci ya yar uwarsa ko mushrika ana nufin a ɗabi'ar mutanen banza to sun fi zaben mata na banza irin nasu haka ita ma mazinaciya la yankihuha illa zanin aw mushrik ba zai aura ba sai zaniya ko mushrika haka ita ma ba za ta aura ba sai zani ko mushriki ma'ana mazinaci ko mushriki kamar yadda imamu ibn kasir a cikin tafsirin sai ya bayani kamar yadda Allah ce al-khabisatu lil-khabisina wa tayyibatu lit-tayyibin har zuwa ƙarshen aya wal khabisuna lil-khabisat wa tayyibatu lit-tayyibin wa tayyibuna lit-tayyibat duk kan mutumin banza zaka ga ya fi tarayya da mutumiyar banza irinsa haka ta kirki za ka ga ta fusan ta samu mumini salihi wannan ayar yana tana nuna mana cewa kenan ya kamata a yi ƙoƙarin a katangance mutanen kirki da 'yan uwansu na kirki idan yaro mai addini ne mai ibada ne mai kamewa ne to iyayensa su yi ƙoƙari su haɗa shi da matar da take da addini da kamewa da mutunci irin sa kada a ce a za a yi auren gida a za a yi auren jari a za a yi auren makotaka za a yi auren zumunci alhali kuma ba babu babu kafa'a mana shi ba kufu'inta ba ne ita ma ba kufu'insa ba ce ba kansu ɗaya ba ya fi ta daraja akan iya zuwa da addininka da mutuncinka a je haɗa ka da wata mata tarkace da je ta taimaka hauka a gida ko kai kana da aƙida a haɗa ka da mai bin bokaye warai kuwa wani ya je zance wurin yarinya ya ɗauka ba dama ce ya ɗauka sunna ce sai ya ga ashe kawai sai ya ji ana tambayansa wata ran sai ta ce wai me ma sunan mahaifiyarka ya ce kamar yaya ban gane ba sunan mahaifiyarsa ake tambaya a'a ai ba wani abu bane addu'a ce za a yi ya ce addu'ar sai kin kira sunan mahaifiyata da ya bincika ashe sunan mahaifiyarsa da shi ɗin za a je a kai wa boka ya je ya yi aiki a dafe su ya ce ya za a ina sunna ina da aƙidata da 'yan kudina a hannu in je aure mai bin bokayi ya ce ai bai zai yi ba daga nan da ya sallama bai sake komawa ba to yana iya faruwa a ce za a abin ɗinka kuma ana yin tsafe-tsafen nan ko shekaran jiya wani yake gaya mun ya je makabarta ziyara za a je abin da wani ya yi ɗanyi ziyara suna zagaya suka biya ta wata wani kabari sai suka tarar da wato wato gadon bayan kunkuru wato ai an san kunkuru ko to kunkuru aka kife wasu da shi gadon bayan kunkuru din nan kokon bayan kunkuru an rubuce shi da sunan wata da sunan wani an tsafe su an saka laya an nade an yawa kuma an kikkife akan kabari tsafi wani ne yake neman wata ko wata ce take son wani yanzu idan budurwa tana son ka yanzu a yanda ake in budurwa tana son ka ta seto ka ta ga akwai maiko a jikinka to za ka sha yawo a bakin bokaye a garin nan kwarai kuwa kowa fa ya kula da aƙidarsa in ba ka ba dafe ka za su yi wallahi da sunna ka da komai ka ga ana jan ka a ƙasa to shi yasa kowa ya je na nemi ta kirki yar uwarsa ba ta banza ba ban sani ko kuna kuna kuna fahimta ta yawwa manzo Allah ya faɗa salasatu la yadkhuluna aljannata al'aqu liwalidayhi waddayusu wa rajulatun nisa mutane guda uku annabi yace ba za su shiga aljanna ba su su ukun nan salasatun ɗaya daga cikin su wanda yake sabawa wato al'aqu walidayhi wanda yake saba wa iyayensa abinda ake nufi da saba wa iyaye shine kin bin umarninsu wato da cin mutuncinsu da kin taimaka musu akan samu mutanen da ba sa mutunta iyayensu kwata-kwata kuma ba sa ganin kimar iyayen nasu sannan bai iyayensu ba sa samun abu mai daɗi a tattare da su to duk wanda ya zamantu ya sifantu da wannan sifa na saba iyaye to ba zai shiga aljanna ba Allah ka kiyaye mu kenan zai iya yawa ka yawaita azumi yawaita zuwa masallaci yawaita karatu yawaita kaza amma in kana da matsala da iyayenka to ka shiga uku dan wuta ne kai ayi kokari a bi iyaye ai hakuri da su na'am mutum yakan iya cin karo da iyaye masu wahalan sha'ani akwai waɗanda suna da wahalan sha'ani ba ba ka fahimce su da wuri ba to sai kai ta haƙuri kai ta musu biyayya in dai ba sun umarce ka da sabon Allah bane ba yayin da uba ko uwa ta umarci mutum da sabon Allah to a lokacin sai ya sai ya sai ya sai ya sai ya kaurace ko abinda suka umarce su da shi na ɗaya kenan aqu al'aqu walidaihi na biyu ad-dayus dayusi shine mutumin da bai da kishi wanda zai ga matarsa tana ta abubuwa na shaidanci amma bai damu ba na ba ku labari a satin da karatun watan da ya gabata ban sani ba ko a nan ne wata mata ta yi min waya tana fatawa dangane da mijinta cewa mijinta mutum ne bai da addini ba shi da kishi yana shigo mata da maza gidanta ya ɗebo abokanansa ya gayya a zo da su ta ce kawai sai ya ce in zo in zuba musu abinci kuma sai ya ce kan na saka hijabi kan na saka hijabi kan na sa komai kawai in zo in yi musu sabis ta ce wallahi malam in takaice maka zance abokanansa su ta hira da ni yana gani bai damu ba ta ce malam ta kai ga lalacewar ta kai ga har abokanansa saboda rashin kishi abokanansa suna taɓa ni a gaban shi taba ta fa ba wayo abin nan ba fa a gaban su saboda wato wani irin mutum ne da kasan azara haka yake a jingina bai da hankali yanzu mutum mutum yana da mutunci yana da kima ya san me yake yi ka zo ka bar wani ya zo ya taba matarka kuma ba ai taba wani a taba na sha'awa na ce ki hada kayan ki kawai ƙwarai ku da gaske ki haɗa kayan ki fita don wannan ba mijinki ba ne ba mijin aure ba ne mutumin banza ne kawai ta ce bai damu ba ta ce wani lokacin abokanan za su zo sai in shiga ɗaki na ɓuya sai ta ce wa wance zo mana ji mana zo mana ta ce duk lokacin da ta fito da hijabi ko za ta ga wulaƙanci ta ce dama a iya samun mutum mai wannan ɗabi'a to da yus kenan kuma harkar iyali ɗin da kake gani mutum iyalinsa matarsa ya bata da wani ko na abu akwai haɗari akwai cin amana akwai matar da mijin aikin hajji ya tafi ya wakilta abokinsa amininsa ya ce ya rinka kawo musu abinci yana biya wa yara kudin makaranta an samu matsala ko yara ba lafiya za a je asibiti tunda amininsa ne ya rinka zuwa gida yana taimakonsu daga zuwa mutumi kan bawan Allah aka ba shi kudin cafanansu shi ma ya yi kuskure shi mai gidan aiki mai kun ka ba wa matar kudin cafanan ta rinka dan abin nan sai ba abokinsa kullum sai dai ita shi zai zo ya ba su kudin cafanai wai abokinsa ne zai rinka kawo matarsa kudin cafanai daga kudin cafanan nan in ya zo kuna lafiya lafiya ya ya yara lafiya ya al'amura alhamdulillah to sannun ku fa yawa ina su momi sun tafi makaranta ne eh wallahi sun tafi to yaushe suke dawowa ai karfe kaza suke dawowa sai ya seto lokacin in sun dawo kuna suna kalau in sun zo sai ce to ku shiga ku shiga ni magani nan zuwa ku shiga har sai da ta kai ga yana shiga gidan mutumin ai ya zo ya ga yara ne ta ce malam daga ganin yara sai ya cire hula ya zauna a tiri sita kujera ya miƙe kafa a yo girki a kawo masa ya ci abinci daga nan malam sai ya fara neman ta kuma na'am aboki ne ai ba dai abokin wannan zamanin ba ne yawwa ya je ya sa diga ya rugurguje ka gaba ɗaya haka aka yi ya ci amana ta ce ya za a yi na ce ki buga wa mai gidan naki waya ki gaya masu ki ce abokinka yana zuwa yana nema na to ai zan to ai za a ce na shiga tsakaninsu na ce ba damuwa sai ki ta zama a haka eh kar a ce kin shiga tsakanin sai ki kyale shi duk abin da zai yi da ke sai ya ta yi shikenan tunda ba kya son zargi za a ce kin shiga tsakaninsu so mutum da yake bai da kishi yana barin wasu suna shiga masa gida ko suna alaka da matansa to wannan da yus kenan shi ma ba zai shiga aljanna ba mutum ya tura matarsa wajen aiki tana ta alaka da maza bai damu ba ya je ya tarar da ita suna mitin da manaja ba abin da ya dame shi musamman matan musulmi idan suka je wuraren aiki a ofis wallahi wallahi akar makala za ka ce ba su da miji kai wata ma ɓoyewa take ba tana da miji shi yasa duk matar da har za ka bata je ta yi aiki to ka tabbatar ka gama auna hankalinta kuma ka gama auna imaninta ka yadda da imaninta iyaka in ba ka ba za ta yanka maka tsiya na fitar hankali ga suna ai kuna gani a ma'aikatanku kuma suna da mazaje irin yadda suke sakewa suna wasa da maza suna hira su tacci abinci a gabansu wani lokacin a ci tare da ita ma wani lokacin kaza an tafi abin nan zagayen aiki a ɗauke ta a mota jiki da jiki sun tafi a mota kujera ɗaya za su je aiki za su je duk aiki ne aiki aiki Allah ya sauƙi idan ka ga wasu matan a ma'aikatu zaka ce zaka ce kamar ba san shari'ar Allah ba amma wallahi sun sani ha'inci ne da cin amana kai ku kullun tana bin wayarka tana duba da ta ga wani suna mai kama da laraba to sai ta haddace wayar nan ta rike ta yi ta bugawa da an ga wani suna mai kama da aisha ko wani ko wani binta binta haka ko wani kande kande ko wane ne duk daukewa suke yi kana bacci kana munshari ha kana bacci ana ta ana ana, ana ta daukan wayarka haka suke yi wai ita wai mai kishi wai akan ka wai amma nan ta je wajen aiki tana alaka da maza malam ko ka san cewa akwai matan da in sun je aiki abokanan aikin suke ɗauko su abin hawa su dawo da su gida ko ka san ana yin haka ko ka sani tana nan tana karɓar albashin dubu sha bakwai da ɗari takwas wani yana goyo ta a vesparsa yana kawo maka ita gida wai an tashi wai sun tashi tare wai wai wai ya rage mata hanya wai wani kuma ya ɗauko ta a tsohuwar a tsohuwar toyotarsa ko a tsohuwar hondarsa ya goyo maka mata ya kawo maka ya tsaya a hanya sai mata kankanar 150 wallahi ku bari mu ta loda musu mu ta gaya musu gaskiya saboda ana yi ne ana cin amanar aure ana cin amanar aure da ma'aikatan da kuma su matan ga bala'in neman mata da ake a ma'aikatu duk mutum ya wayi gari bai da kishi akan matarsa annabi ya ce ba za ka shiga aljanna ba addayus la yadkhulu aljanna yana kyautatawa iyalinsa yana faranta mata amma baya da kishinta inji annabi rahama bai zai shiga aljanna ba wa rajulatun nisa ta uku matar da ta maida kanta kamar namiji rajulatun nisa kenan wannan hadisin yana da cikato a cikaton hadisin annabi ya ce salatatun la yanzurullahu ilaihim yawmal qiyamati guda uku Allah ko kallon su bai zai ba a wata riwaya ko kallo kallo a kiyama an tashi kiyama ana neman rahamar Allah kai ko kallon ka Allah bai zai ba min saba wa iyaye da mashayin giya a wata riwaya kenan wal mudminul khamr al mudminul khamr mutumin da yake kwankwadar giya dan giya kenan da kuma al mannanu bima a'ta da wanda yake yin gori in ya bada abu shine na ukun a wannan riwaya almannanu bima ata ya baka riga sai ya zo ya maka gori aikin banza kana abin nan riga da kake zamani na baka ba talakan banza miskini kawai to kaza kaza sauran duk abin da ya baka sai ya maka gori ko ya maka wani alheri ko ya biya maka kuɗin makaranta ko kuma ya taimake ka ko ya wallahi malam gori bai da daɗi malam ko uba ne da ya haifi mutum zai rinka masa gori akan abin da ya mai ba daɗi sai mutum ya ji kayi shi fa wannan abin ma gwanda ma ba a yi ba kawai gori bai da daɗi Allah ya hana gori gori shiga mulkin Allah ne ya zo a cikin hadisi Allah ya ce ni ne mai bayarwa ni na cancanta na yi gori shi yasa sunan Allah ne almannanu ayi mana wanda ya cancanta in ya maka yi maka gori amma da wani ya biya maka wani abu ko ya baka riga ko ya baka hula ko ya taimake ka ya maka hanyar aiki ko ya maka za ya zo ka goranta maka kullum ya zubar maka da mutunci darajar ka gaba daya zubar ma kullun ya yaye ka gaba daya maka tsirara saboda ya maka wani abu na alheri duk kuma mutumin da ka sani in ya baka yana ma gori dan Allah ka daina karba ko me zai baka in dai mai gori ne yana baka ce rike kayanka na gode me yasa wani me yasa wala ka ce ai ba amfani ai ai mu muna karba ne a wajen masu bayarwa dan Allah yawwa haka zaka buga masa kai gaba kawai ya baka ya goranta ma ya rage darajar ka ya kaskantar da kai ya ja ka a ƙasa abinda wata rana ma kai zaka bashi yawa yawan ma mutane in sun yi abin ma na kyautai ma ba biyan su ake ba daga baya wataƙila za ka yi masa wani abin mutunci na na a zo a gani amma ba zai iya ba sai ya goranta ma koyo ɗan nan wani ya same ni wani ɗan siyasa ne ya yi ya yi abin da zai yi sun kisa zaɓe shi abin bai kujerar dai ba ta samu ba ya zo yake ce mu malam ya kamata ku shiga harkar nan ku shiga harkar nan malam na ce a'a ba za mu shiga ba za dai mu sa a shiga in na shiga siyasa wa zai wa'azin wa zai wa'azin ai sai dai in sa ɗalibi na ko in sa wani wadda na ga ya cancanta in ce ya je ya yi ana gaidin ɗinsa ni kuma a banna a kujera ta in ta wa'azina ko ba ka bane in yi wa'azi kuma in tafi kasuwa in tafi gona ya fi ai amma na zo na zo na waye gari na zo ina sai kaza a ina daraja ta zuba na ce a bai zai yi wannan ba shawara ba ce kar ma ka maimaita ta yawwa amma ra'ayi ne wani kuma zai iya cewa zai shiga ra'ayi ne fahimta ne wani kuma mai karantarwa zai iya cewa zai shiga amma ni a fahimta ta mu sa wasu su shiga mu tanadi wasu a ɗalibanmu ne almajiranmu ne a wanda suke sauraronmu ne a wanda muka ga sun cancanta ne a gina su a taimaka musu a rinka gaidin ɗinsu amma mu sauka mu zo mu shiga wannan layin ƙazantar a ina ba zai yiwu ba kai da Allah baka ƙur'ani ya baka hadisi kai da kai da kowane ɗan jam'iyya naka ne kowane ɗan jam'iyya naka ne ko ba haka ba to ka zo ka wari ka ce kai ɗan jam'iyya kaza ne ka ce kaza kaza su je su rarumo su loda maka su ɗauki hotonka ka zo ka samu matsala to muhalli shahid na yi kaza na yi kaza na musu kaza na musu kaza na musu kaza na musu kaza na ce ai dan Allah ka yi to amma malam mutane ba san abin da aka yi musu ba na ce mu ma haka muke yi wa Allah ba ma ya yi ta mana amma ba ma bin sa Allah ya mana kaza ya mana kaza ya mana kaza amma ba ma bin sa to ba a son almannu ka ba wa mutum abu ka zo kana ta faɗa ai kayi masa ka wulakanta shi ka tozarta shi so kun ji dai waɗannan hadisan suna da haɗari ƙwarai wannan shahid ne wato ga hadisin da ya gabata wannan kita'a da mai littafi ya fitar ibn khuzaima ya fitar ita a cikin kitabut tauhid da imam al-hakim a cikin al-mustadrak da imam al-baihaqi a cikin as-sunan da sauran malamai so wannan hadisin yana nuna mana kada mutum ya zama mara kishi akan iyalinsa isnadu sahih za kunna ba'dhum yaqul ba'dhum yaqulu an abihi an umarakum marfu'an ومن كان يظن بآله الفاحشة ويتغافل لمحبة لمحبة فيها أو لأن لها عليه دين وهو عاجز أو صداق ثقيل أو له أطفال صغار ترفعه إلى القاضي وتطلبه بفرضهم فهو دون من يعرس عليها ولا خير في من لا غيرة له ما لن يتشكتا منا آمين cikin sharhi da bayani akan samu wani mutum kaga wato yana zaton matarsa tana alfasha yana zaton matarsa tana bin maza amma ya tagafal sai ya nuna kamar bai san tana yi ba to wannan wato true picture na da use kenan kana ganin tana waya da mutane kana ganin wani yana hira da ita a kana ma da zargin ana ma ɗaukanta ayi kaza da ita ko wani yana nemanta amma sai mutum ya kau da kai saboda tsabar soyayya a'a yanzu in na mata magana sai ta ce tuhumar ta nake yi ka zauna kar ka tuhume ta ka zauna ka ta jira ko kuma idan tana da nauyin bashi a kansa akwai mazajen da cin bashin matan suke duk namijin da ya zama mai cin bashin matarsa to wallahi ta in kai wasa takalminta sai ya fi sai ya fi shi daraja a kan ka kai ka nutsu fa ta ware ba cewa ne haramu ne a ci bashi ba amma in namiji ya mayar da rayuwarsa kullum gaba ɗaya harkokinsa matarsa take bashi bashi to bari iya sarrafa ta ba to ai kana cin bashi a gurinta to ko abokinka ne kana cin bashi a gurinsa ai duk wulakanci da zai maka dole ka ɗauka ballantana matarka watakila tana dan maiko tana dama yawa dakewa ake ko ba ka da shi suna da shi sai ka ce ba komai za a samu a ai ina da shi kaza kaza kaza ce sai ka ce in kin ga zaki fi sabilillah ki in kuma abin nan ki san yadda zaki kwarai da gaske in za ta yi kyauta ta yi kyauta in kuma ka ga za ka ɗauka in bai yawa ba bashin ba laifi amma ya zama ɗabi'ar ka ne har a zo ana haɗa har a zo ana raba ku ko ta kai ka ƙara wajen yayanta yayanta ya zo ya sa ka a to kai yanzu ai ba haka ake ba yanzu fi sabilillahi ya za a yi a bata ɗan jarin ta kuma kai ka zo ka karɓe to a yi haƙuri hajji ya za a biya ana ina ina ina duk malamai ne suka faɗa a littafi ba ni na faɗa ba wanda ya ci bashin matarsa ya ci bashin matarsa baya iya kafa mata doka wata ma sakin ta ya ce na sake ki ta ce ina ban saku ba yi ƙwarai kuwa ta ce ban saku ba ya aka yi ta ce ga uban bashi baka biya ba sai ka biya tukunna wannan kes ɗin an kawo min shi ta ce ya sake ni kuma da bashi ta ce ya za a yi ma in fita a gidan ai ban sako ba sai ya biya ni bashi na malam ta ce ya ga ya gama cin bashi ya tattare kuma ya zo ya sallame ni ya ban tashi hankali ta ce ban sako ba ba zai yi ba to yana iya faruwa mutum yana da bashi bai iya biya ba nan matarsa ko kuma sadaki mai nauyi au sadakun saqilun haka suka ce sadaki mai nauyin gaske wadda shi ma da bashi bashi ba a iya biya ba saboda mai tsada ce ka auro ka biya wani bangare baka iya biyan wani bangare ba yawwa ko nikahu tafwid aka yi an yi auren an ce za a biya kaza da sauransu to wannan yakan sa mutum baya iya ɗaukar mataki ko kuma tana da tarin yaya ta tara masa yara asfal sigar ta tara masa yaya rututu yana ganin in ya taba ta za ta da hankali in ta bar gida za ta bar masa yaya to sai ya shiru ya zuba ido ko za ta iya kai shi wajen alkali idan ya sake ta ta ce a ba da faralin yara ka san haka suke yanzu in ka saki mace da yaya sai a sai a maka lissafi kudin momi 7500 duk wata kudin abin nan wance tana sakandare dubu kaza kudin wance kaza kudin wance kaza kai kuma baka da inda zaka aje su kuma alkali ya daure mata gindi a zo a maka lissafi kana zaman zaman ka watakila a wata bai wuce kana ciyar da su da dubu sha biyar ba ko na abu amma in ka je kotu sai a maka lissafin dubu ɗari da talatin da bakwai tun da ka sake ta sai a ce ‘ya'ya kula da ‘ya'ya ‘ya'ya ubanta ya ce ba zan ciyar maka da ‘ya'yanka ba wallahi wannan shine taskun da mutane suke gamuwa da shi malam idan mutum ya yi aure ya tara ‘ya'ya ya sallami mata kai ka ajiye su a gida kashi da fitsari ma ya ishe ka ɗan bala'i kuma ba ka da wanda zai rike maka matar yayanka ba za ta rike maka ba matar abokinka kan damun ba magana tsohuwarka ta mutu ko kuma tana ƙauye kuma suna makaranta akwai ta boko a wuri kaza akwai ta islamiyya a wuri kaza kai kuma kana tafiya aiki tun karfe bakwai to wannan ta sa mutum yakan iya haƙura da wulakancin mace saboda wannan larurar 'ya'yan in ya tuna in ya sallame ta ya za a da 'ya'yan nan to kawai sai ta ɗaukan wulakanci wani ta yi ta yi ta yi ce yi lokaci ne ki je ki ta yi ya ce ce ki dama kika samu ki je ki ta yi saboda ba za ta saku ba mala akwai matar da ba za ta saku ba eh ba za ta saku ba saboda in aka sake ta akwai bala'i yawwa abu ɗaya za a iya haƙuri da shi mutuwarta wannan in ta mutu bayan da zai yi a san dabarun da za yi amma ya sake ta in ma gidansu ba masu mutunci ba ne ba daman 'ya'yan za a tattaro a zube ma wani yayanta mai zafi ya ce karki da ki zo mana da yaro ko ɗaya gidan nan ki bar masa kayansa ita ma ta goyen ki je ki ajiye masa ya sai madara yaran kabata kaga mutum ya zo yana neman sulhu to waye yanzu abin da ya faru dama al'amari ne na ɓacin rai dole sai dai a zama masu haƙuri da kai kenan to shine amfanin mata biyu kenan ka san wannan karatun mata fa ba za su so shi ba haka wata mata da ke cewa shi wala wannan kullum ya zo magana ya yi ƙarin aure ƙarin aure bai san halin mazan zamanin nan ba wai a daina magana ƙara aure saboda mijinta ba da kirki to waɗannan abubuwa ne da ya kamata mu rinka lura da su a rayuwa kenan wata larura takan iya gindaya maka a gidanka watakila ka zama baka da cikakken fawa amma duk da haka idan mutum mai basira ne mai dabara akwai da zai sarrafa gidansa ina fatan kuna fahimta to irin waɗannan abubuwan sukan sa mutum ya ainihin wato a ba ni sunan shi ya daga kafa ga ainihin wato matarsa ya zuba mata ido ya kyale ta to babu alheri ga duk wanda bai da kishi malamai suka ce duk wanda bai da kishi la khaira fi man la ghairata la duk wanda bai da kishi bai da alheri kwata kwata imamun nasa'i ya faɗa salasatun kad harrama Allahu alaihim aljanna subhanallah mutum uku Allah ya haramta musu aljanna mudminul khamri wal aqul walidayhi wad dayusu alladhi yaqirru al khubus fi ahlihi riwayar imamun nasa'i dayusi wanda matarsa ta iyalinsa suke wato barna iyalinsa suna ta'adi amma wallahi sai tabbatar yana kallo yana gani bi zai magana ba wato ku lura da babban sakamakon shine ba zai shiga aljanna ba zai shiga aljanna ba wani fa yake cewa idan matarsa ta tashi masa wulakanci malam wallahi malam kawai sai ta dauki waya sai ta kwanta akan kujera a tsakiyar falo yana nan yana ji sai ta rinka kiran samarinta kawai yace wallahi wulakancin da take min kenan nace ai sai ka kama wayar ka cije ta ka fasa ta ka gutsura wayar ka babballa ta ya ce wallahi sai ta kira samarinta to wannan shine illar auren yar bariki kaji ko duk wanda ya auri yarinya yar bariki to sai ta masa barikanci a gidan shi ya ce kuma wasu na san su ta hira da su sosai su shewa in yi magana ta ce ka yi abin da za ka yi to kaga wannan mata ce ba mata wacce wani ya faɗa ya ce ya kama matarsa ina faɗa ne don kusan halin mata kuma in mutum ya zama a gidansa mai sakaci ne yana kyale mace kawai wai ka sayo mace wai wannan zamani na tashin hankali ka sayo mace waya babba mai tsada yawancin wayoyin matan ku yafi naku tsada yawanci wayoyin matan ku dake hannunsu yafi naku tsada ka sai mata mai tsada ka rike Nokia rakani kashi tana can tana hada duniya kai kana nan kana shirme kana neman tattasai da tumatir da yakuwa da alayyahu yace wallahi malam da daddare sai ta tabbatar bacci ya kama ni sai ta canja daki kawai su je su fama bidiyo call ina faɗin wannan Allah ya isar da shi duniya mutane su ji abin da mata suke na ha'inci sai dare ya yi kai kana can ka zubu ka kana ta bacci da munshari ha kana ta zuba tana can tana bidiyo call da wani ta fita sun haɗu da shi sun yi canjin namba kuma da wayarka da ka saya ta kwabe kayanta ta shiga sosai na rashin mutunci ta kwalliyar da kai ba za a ma ba ta rambata jambakin da ba a sa maka ba kai inda kai daman ladan noma ne kawai ya ce kuma ya gani ana yi in ya shigo sai kip kip sai a kashe hira suke yi sosai kuma akwai masu bin matan mutane wani yake gaya mun ya ce ai malam duk wanda Allah ya jarabe shi da mata mai dan haske-haske a wannan zamanin to sai fa yayi kiwo wallahi akwai mugun hadari ba ɗaya ba za a iya tare su a hanyar asibiti ballantana in tana zuwa makaranta sai abin da Allah ya yi in za ta je unguwa wani zai iya binta da mota ya taraka ta wallahi wata fa a daidaita sahu ta hau amma mutumin da yake maye ne ba zan ce dan mayu ba maye haka ya tuka mota wallahi yana ta raka da sauran saboda wannan matar da suke cikin motar ko matar aure an yi fakin fakin an yi fakin fakin unguwa za ta ci to kaga irin wannan gwanda ka dauki matar ka raka ta kana yi kana kana duba miro a bayanka na'am kuma hakan za in masu raunin imani ne sai su ba da lambar waya hajiya jimana jimana hajiya jimana wallahi malam yana nan barkace ana yi malam wata mijin mijin kawarta ne yake nemanta mijin kawarta daga zuwa gidan kawarta ziyara mijin yake nemanta kuma ya san matar wani ne saboda ba shi da kirki yasa aka ce in za su fita ku rufe su kirf saka hijabi har ƙasa ya ja ƙasa in an dawo gida a wanke shi yawwa saka niƙabi kirb saka safar hannu da ta ƙafa maganin miyagu yawwa haka ake malam yake cewa ya'ani yastahsinu ala ahlihi na'udhu billahi min dhalika qala al-musannif rahimahullahu ta'ala ومن كان يظن بأهله الفاحشة ويتغافل لمحبته فيها أنا كرمت أمكونا أو لأن لها عليه دين وهو عاجز أو صداقا ثقيلا أو له أطفال صغار فترفعه إلى القاضي وتطلب فرضهم فهو دون من آه يعرض عنه آه ولا خير في من لا غيرة له فنسأل الله العافية من كل بلاء ومحنة إنه جواد كريم malam yayi wa'azi yace ayyuhal mashghulu bishahawati alfaniyati mata tas'iddu limamatin atin hatta mata la tashtahidu fi ilhaqil qawafil almadiyati ya kai wanda ka shagalta da sha'awa mai karewa yaushe zaka yi tanadi wa mutuwa mai zuwa kai yanzu har yanzu ba za ka yi shiri ba ka bi ainihin rundunar wato kafiloli matafiya matafiya matafiya waɗanda suka shuɗe ba ga wasu sun tattabu ba an tafi lahira yake nufi ya ce a tatma'u wa an tarahinul wisadi fili haƙi sadati haihata haihata ya amilan fi za'amihin lazzati ihzar hujuma haziman lazzati ihzar maka'idahu fahiya kawamilu ko kawamilu fi iddatil anfasi wal lahazati yanzu kai har tsammani kake yi ka haɗu da wato shugabanni jagorori manya bayan Allah to ba zai taɓa yiwa ba kwata-kwata tunda baka yi aikin kwarai da zaka sadu da su ba da ka kai an ɗauke ka kamar abin jingina ba ka da wato wani harka taka kai shaidan ya gama da kai ina mai neman jin daɗi tami'an fi za'mihi ladzati ina wanda yake rayuwa a duniya yana tsabar kwaɗayin ɗanɗanon duniya da more mata ai tsabar kwaɗayi da ɗanɗanon duniya da more mata ya sa mutane suna ganin iyalan suna cikin ba ni sunan shi suna cikin wani yanayi mara kyau amma ba za su yi musu magana ba to ka kiyaye makircin jin daɗi shine maka'ida ihzar maka'idahu fa hiya kawaminun fi iddati al-anfasi kaidin jin daɗin duniya yana nan a cikin numfashi mutuwa kana cikin tsakiyar morewa da jin daɗin ɗaf yadda ka san an ɗauke wuta yanzu ana ɗauke wuta nan duk za ku daina ganina ni ma zan daina ganin ku duk to duk wanda ya miƙe kafa a duniya ya ce shi morewa zai yi da jin daɗi da shakatawa to ka bi a hankali eh tana nan tana bin ka ɗan uwa makarin duniya da makarin morewa duniya kowane numfashi kowane kyaftawar ido kowane sekon za ka iya rabuwa da wannan jin daɗin shi sa yana daga cikin abin da yake ya kamata ya dace mu zama masu kulawa da haƙƙi na iyali da gidajenmu kuma ku mata ku ji tsoron Allah ku mata masoyinki mijinki masoyinki shine ke sa ido a kanki yana kula da je kike dawonki amma yau mata abin da suke so a sake musu ragama ta je inda ta ga dama kar a tuhume ta kuma ta buga waya wanda ta ga dama kada a tuhume ta ta yi mu'amala da wanda ta ga dama kada a sa mata ido idan ta yi abu sai a ce in ta yi abu ka yi magana sai a ita an sa mata ido ita ba a yadda da ita ba a yau ai damun Allah ne ya ce a sa miki ido a kula da ke ai da abin da aka sa masa ido ana lura da shi kenan musamman mata masu harkar kasuwanci mata masu sana'a a kula da su ku kula da kanku me yasa tana da alaka da mutane da yawa ba mamaki kaga wani namiji ya bugo mata suna hira akan wani kaya da take sayarwa daga nan kuma sai a shiga wasa wallahi nake gaya mu na taba faɗa a karatu wannan samu na aka yi ni ne tircin wannan kesar mace ce tana kasuwa ta yi ƙarfi ba hana su su yi kasuwa ne ba fa a ba su dama su nemi sana'a da rufin asiri ban hana ba amma a sa ido a kansu a kula da su saboda me yasa nace a kula da su mace tana da rauni kamar yaro ne malam har ta karfi tana tafiya Dubai tana tafiya tana tafiya India tana tafiya Saudiya tana tana tafiya Gabon tana kayayyaki da yawa duk inta daga harka tana zuwa passport ɗinta a ciki yake da bizojin ƙasashe ta zo ta same ni ta ce malam wai akwai laifi ne in mutum ya canja miji na ce kamar yaya kamar ya canja miji wallahi malam na yi sallama a masallaci ina buzun kan liman buzun liman don gaya maka gaskiyar magana kenan na juyo haka ta zo ta kofar liman take min magana na ce yi bayani hajjiya sosai yadda zan gane ta ce to ita yar kasuwa ce tana tafiya tana harkar kasuwanci tana business tana waye sun haɗu da wani a jirgi suka haɗu da shi kuma galiba in za ta yi tafiya tare suke tafiya a jirgi da aka ƙasar da za su je sai su kama hotel ɗaya ta ce ya yi ta mata magana ta ce ita matar aure ne ya mata magana ta ce ita matar aure ne ta ce to me haka ya ce mata to me ta ce to za ta gaya mun gaskiya mijinta ba ajinta ba ne mijinta talaka ne a zaune yake amma dai ya bata dama tana fita ita gaskiya tana ganin harkar nan zirga-zirgar da take ba zai dace da shi ba kawai za ta canja miji in fact wannan ya riga ya mata magana har ma sun shirya na ce kaga dan uwa mai kyakkyawan zato kenan wancan din fa mijin nake fada shi ya kyauta da zato ya bata dukkan dama ashe tana nan za a yi masa juyin mulki a gidansa bai sani ba na buga na buga ta ce wallahi ba ta son sa wannan din ne take so na ce amma kin cuce shi ya baki dama ki je ki nemi arziki kuma ki masa juyin waina to ai kaza na ce ki rinka ki je ki masa passport ki rinka yankan masa tikiti duk inda za ku tafi ku tafi tare ba kin yi kuɗi ba hajiya in za ku tafi India ga tiket din mijinki ga kuje rasa ga taki ko ba haka bane first class ku hau jirgi ku tafi tare ya je ma in an ga dama ma ya zama dan da kwanki ma tunda ba a Najeriya bane ba wanda zai sani ki ki lodi kaya ya dauka gadan bayan sai kai miki ba wani damuwa to ai akwai nauyi da wahala na ce to ai Allah ne ya bashi arziki ne Allah ya bashi ko ba ka bane ba to ka gani yanzu wannan dama ya bayar akwai wani ɗalibi na shi kuma ɗan kasuwa ne yana harkar kaya yake gaya mun yace wallahi malam ai tayi wa'azi wa mata yace akwai matar da ta shekara kaza tana zuwa tana sayan kaya aure na ban taba sanin matar aure bane kullun nema take yi ta nuna min ita yarinya ce kaza kaza kaza kaza da sauransu yace har har alfasha take taya ni da shi yace in ka ganta baka taba cewa tana da aure ba yace amma wallahi wata rana sai da wata kawarta ta ji maganganun take faɗa a shagona tace ke ta kira tace alhaji wannan kuma matar aure ce yace yanzu wannan da aurenta ce wallahi da aurenta ‘ya'yanta nawa ma amma saboda yana ba ta dama daga wani gari take zuwa ta sari kaya ta san akwai mazajen da masu saboda ƙoƙarinsu za a ba wa mace dama ta hau mota ta je wani gari ta yi sari ta shiga kasuwa ta tsuntsunto kaya da kanta ba damuwa duk an yarda da ita Allah ƙara yarda ma bi a hankali wallahi a bi a hankali a dai wannan zamanin ina tabbatar ma a bi a hankali to duka yana faruwa duka saboda morewa duniya da jin daɗi ba kwa so ku ɓata musu ko kar ku musu magana ransu ya ɓaci su yi fushi ko kada matarka ta ji ba daɗi kana son wannan to ka tani ka sani cewa duk barnar da matarka ta yi wallahi in akwai sakacinka akai sai Allah ya kama ka kamar yarka ne ai ka zuba ido ka kyale ta ta lalace ya za ka ɗauko amanarta daga hannun iyayenta ka bata ta lalace a hannunka hada khida wannan yaudara kenan da cin amana malam yace tamdi halawata ma akhfaita wa ba'daha tabqa alayka mararata tabi'ati ya hasrata al'asina yawma ma'adihim law annahum sabaqu ila al-jannati law lam yakun illa al-haya min alladhi satara al-uyub la aktharu al-hasarati wani mawaki yake cewa ɗanɗano da jin daɗin rayuwa da kuka ɓoye kuke ji morewa duniya da kuke yi zai wuce amma abin da zai biyo baya ɗaci shi zai biyo muku baya tabka alaika mararatar tabi'ati na za ka more za ka ji daɗi amma akwai ɗaci duk morewarka da rayuwa duk rashin a holewarka da shakatawarka ranar da malaria ta kama ka sai ka je ka ce wa likita wallahi baki na daci nake ji ina wannan jin dadin da kai ya wuce to haka duniya take ka cika cika sha ka more mata kuma wallahi tsiya tana biye da kai zaka samu attabi'at abubuwan da za su yi ta biyowa baya masu daci marasa daɗi ya hasarar masu sabon Allah ranar makomarsu ina ma da sun yi gaggawa sun samu shiga aljanna amma ina wallahi sai dai a riga su shiga aljanna kana gani za a zo ana shiga aljanna kana gefe kai fakin saboda ka zaɓi morewar duniya ka ƙi ka ba Allah wallahi da ba don kunyar ubangiji ba tabaraka wa ta'ala mai suturta laifi da aibun dan adam da ba don tausayin Allah ba ai waɗannan mutane da sun yawaita hasara ranar tashi alkiyama kukan wayo Allah na shiga uku wai dan ma Allah yana suturta aibu ne dan Allah mai kunya ne mai suturta aibu shine as-sittiru tabaraka wa ta'ala allazi yasturu al-uyub tabaraka wa ta'ala mis satrul uyub mai yafiya da ba dan Allah yana yafiya ba dan al-maghfira satrul uyub ne ai ai gafara ai ita gafara ai ai ai rufe zunubi ne in an ce Allah kai mana gafara mana Allah ka rufe mana zunuban mu ranar tashi alkiyama kar a nuna mana a ganshi shine yafiyar ai to da ba dan ubangiji tabaraka ta'ala mai suturta bayansa bane da zunubin su ba wallahi da wannan da sun shiga uku bala'in da za su shiga موالا يشي يا من صحيفته بالذنوب قد حفت وموازينه بكثرة الذنوب قد خفت أما رأيت أكفاء عن مطامعها كفت أما رأيت أرائس آحاد إلى اللحود قد زفت أما عاينت أبدان المترفين وقد أدرجت في الأكفان ولفت أما عاينت طور الأجسام في الأرحام وأذيك ينتوى يا وند للتافنسا نزنبي يتشكا kun san jama'a kowane mutum yana da littafi yana da sahifa ina da shi kana da shi kai ma kana da shi kowa yana da shi ya ilahi Allah Allah ka rufa mana asiri ka sa ka sa mu ga littafinmu yana cike da alheri ya wanda ya cika littafinsa da zunubai ka ƙare rayuwarka kana zunubi kana laifi to akwai ranar ƙin dillanci akwai ranar hisabi akwai ranar lissafi duk wanda aka yi talakca a makaranta baya zuwa ana ɗaukan attendance ranar da aka zo ana ba da maki na attendance zai gane kuransa duk wanda ya zo jarrabawa ya rubuta gwalangwaje ya rubuta shirme da hauka a ciki ranar fidda sakamako zai ga babu ya wanda mizaninsa sikelinsa ya yi nauyi a ko kuma ya zama shamfera babu aikin alheri shine kad khaffat fa amma man khaffat mawazinuhu yake cewa yanzu baka lura baka dubawa irin yadda kabari yake kunsar mutane irinka irinka yadda suka fada cikin kabari ƙasa ta binne su baka lura baka wa'astuwa dan uwa baka ga gangan jikin mutanen da suka more wa duniya ba abdanal mutrafina ƙasa ta cinye su an shigar da su cikin likafani malam ka ga mutum iya mutum girma iya girma dafa ko gaisuwa ba ka iya zuwa ka taɓa hannunsa in an zo sai dai ka ɗaga mai hannu alhaji barka da yamma kana nesa kana nesa amma in ya mutu kai za ka zo ka rungume shi ka kama shi ku surmuka shi cikin ƙasa ka ga mutum kaya guda wurin zaman sama a falonsa wuri ne ba magana amma yau ya mutu gashi nan ya zama labatar labatar labatar an nade shi a cikin likkafani farin yadi ba komai a jikinsa a dora shi akan wani katako ko wata makara ko wani karfe sai yadda aka yi da shi a je a sulmuka shi a cikin ƙasa kai baka gani ba yanzu baka taba lura da yanda gangan jiki yake girma a cikin mahaifa ba mace tana daukan ciki wata ɗaya wata biyu za ga ciki yana girma yana girma yana girma yana girma har mutum ya zo ya fita har mutum ya zo ya gama rayuwa har aje abin ne shi a kabari kai baka da hankali baka san kana da karshe ba da da ba a cikin cikin mahaifiyarka kake yanzu ga shi ka zo ka zama kaya kofar gidan kuma sai ka sunkuya ka shiga wannan bai ishe ka wa'azi ba cewa lalle ka ya kai mai wannan gyangyaɗi yaushe za ka yi ƙoƙarin ka kubutar da ranka mata tantabiru li khalasi nafsika ayyuhan na'isu mata ta'tabiru bi rab'i ghayrika daris أين الأكاسر الشجعان الفوارس وأين المنعمون بالجوار والظباء الخنس الكوانس أين المتكبرون ذوي الوجوه العوابس أين من اعتاد ساعة القصور حبس في القبور في أضيق المحابس ما لا يكي بكالوربا دوانينكا yanda yake a cikin cikin mahaifiya yanda yake daguwa yake girma har ya fito ya za ka yi yaushe za ka yi abin da za ka kubutar da kanka yanzu kai ba ka lura da gidan waninka da ya rushe an ce rob gairuka a daris waninka ya gina gida ya rushe abin da ake nufi rushewar gida ko na zahiri ko kuma na baɗi ne yanzu akwai gidan da za a gina shi mai shi ya zo ya kashe kuɗi miliyoyin kuɗi a kan kalla amma tun da ya mutu gidan nan sauka yake wani ya ce wani bawan Allah ya gina gida iya ginawa unguwa guda ya gina shi kadai gidansa unguwa ne guda unguwa nan ce unguwa hadda tituna da ran about a ciki shi kadai amma malam ya mutu dillale sun zo sun yi wa gidan nan yankan rashin kirki wallahi kaga addaris an rubo addaris kenan ina din ya zama na gado wancan ya ce ni sai da gidana zan yi wannan ya ce ni sayarwa zan yi ni wannan ya ce tashi za mu yi daga nan ni zan bar nan unguwar wannan ya ce kaza kaza kaza sai gashi gidan dillalai sun zo suna ta kekketa shi da abun awun da ana masa fenti duk shekara da ana masa kaza duk kaza amma yanzu lokaci yayi ba wanda ya sai tarmiminsa ya gyara shi to a taimake mu liman na ga kayi shiru ne eh ko ko wazin bai bai daɗi ba yawwa duka irin waɗannan abubuwan suna faruwa duniya kenan mai nuna maka kai ba kowa bane wallahi mai gidan ne kawai gidan lokacin yana raye ne ake yi wa gidan fenti ake gyara gida ake renovating gida zaka ga motoci ana kaza da an da ya mutu an rabe an rabe gadan kowa ya kama gaban sa zaka gidan ya fara tsatsagewa yana cracking wallahi fentin ya kode me ya faru alaji yana kabari dan ce ya kare gida ya mutu akwai rushewa kuma wanda yake na menene baɗi ne wato 'yan gidan ne za su baje gaba ɗaya wani wallahi malam yana raye ne gidansu yake haɗe amma yana mutuwa kowa zai kama gabansa waccan matan ta ja 'ya'yanta sun yi can wancan ta ja 'ya'yanta sun tafi sun koma guru wancan ta ja sun tsallaka sun tafi can birnin kebbi wancan ta ja ta yi gida ya rabu gaba ɗaya gaba ɗaya an saka gida a kasuwa shikenan ina wane ina mutanen gidan duk sun watse saboda mai gidan ya watse wannan ita ce fa rayuwar malam wai ba ka lura da waninka da haka ta same shi bawan Allah ne yake cewa ce wallahi malam abin ka zubar da kuka malam da aka je bangaren mutumin nan mai arzikin nan aka ga duniyar da izuba a ciki malam magada sun cinye malam wani abin da ka sha mamaki a ina ya samo shi amma yana ina yanzu an ɗauke shi ba riga ba wando ba komai an sa shi a cikin rami shikenan fa duk abin da ya tara ya kare wallahi malam ya ce ina jaruman duniya a shujuan alfawaris jarumai marasa tsoro mutanen da suke su ne sun isa ko saboda mulki ko saboda sarauta ko saboda kaza kaza ina waɗanda suke jin daɗi ga 'yan mata suna kewaye da su saboda mulki ga waɗanda wallahi har zaki malam kasa akwai masu mulkin da a fada su zaki zaki zaka rinka gani da damisa da damisa da zaki zaki da waye da waye sauransu saboda mulki da sarauta su suke gadin su suna ina ga masu shara suna zaune ana share musu guri ana karkade musu malam in mutum ya kai ya kai fari gafa in ta faɗi baya ajiye ta idan akwai inji ku bar mu akan injin nan mana mu gama kawai na'am ai dai kuna ganin yadda ake yi wani bawan Allah babansa kawai ya gada wata sarauta ce fa irin ta irin je kana yi kaɗin nan ba sai na faɗi sunanta ba saboda kar na faɗa cikin wani abin nan sauransu zabgara wani mana abin nan shi ma ɗin sai ya nemo sai ya ce ku zo ku yin fadanci ɗan adam akwai zan mulki yana zaune fa rigarsa tana faɗuwa fa wani kuma a baya shi kuma yana ɗagawa masa riga yana ɗora mai Allah mai hikima kenan mutum dan adam ya zai zauna in rigarsa ta faɗi shi kuma wani aikinsa ya rinka ɗaga mai rigar yana rataya wai amma in ya shiga kabari kuma bai zai zo ya raka shi ba la yashayyahu wa la yakunu ma'ahu wa la yajlisu ma'ahu wa la yajibu anhu wa la yudafi anhu Allah ke suna ina yace tuntunin ainal mutakabbirun ina masu girman kai zawul wujo masu matsayi masu fuskoki suna da fuskoki turbunannun fuskoki zawul wujuhil awabis masu turbunannun fuskoki in ce abus ana nufin abus ana mai turbunannun fuska abasa wata walla an ja'ahu al'ama in an ce abasa bil ayn da larabci ana nufin turbuna fuska akwai manyan mutane masu manyan fuskoki a turbune baya dariya ba haka ba ne? ba a ganin dariyarsu ba ka isa su maka dariya ba ba sa yi suna ina suna cikin ƙasa an danne su ina waɗanda suka saba da manya-manyan gidaje mani'ata da sa'atal kusuri ga manyan gidaje amma kuma ga sunan sun haɗu da alhabsu fil kuburi an matse su a cikin kabari mutum yana da gida iya ganinka yana da yalwar daki yana da kaza wallahi malam kaga masallacin nan da muke zaune muke matse wallahi ina gaya muku bai kai bedroom ɗakin kwanan wani mutum ɗaya ba Allah Allah wannan masallacin ina gaya muku Allah ƙara mana arziki Allah ƙara mana wadata Allah ƙara mana ni'ima Allah ƙara mana yalwa Allah ƙara mana sallar dare da azumin litinin da alhamis da ibada wani ɗakinsa shi kaɗai ya fi masallacin nan gaba ɗaya shi ɗaya ga ganinsa can kamar mayi amma duk ɗakin nasa ne gaba ɗaya ka samu yalwar ɗaki ka yi duk abin da za ka yi allah ya ƙara yalwa da arziki amma ka raya wannan ɗakin da bin allah da cin halal to za ka fita daga wannan ɗakin za a je a saka a kabari duk ƙasar da suka tara ma akan kabarinka dai a matsa kake ba mu hana a ji daɗi a morewa duniya ba in an samu walatansa nasiba ka minar duniya amma a biya hankali in dai wannan duniya ce ka tara ka tara ka tara ka gina ka gina ka gina watakila rabon matar mijin matarka ne ka gane ma'anar mijin matarka wani na gaya muku a karatu wani wani ya ga abokinsa Allah ya masa wani irin kamu a tare suke ya tara kuɗi yaron matashi ne amma harkar biliyoyi ne yake lissafa a akawun ɗinsa biliyoyin kuɗi wallahi malam ba kasuwa yake ba ba noma ba amma kuɗi suna taruwa saboda an samu kofa a gwamnati billions of naira naira biliyan fa miliyan dubu ɗaya fa sau kaza ya ce wata ran kwaɗam sun tafi ɗauran aure aka je aka tafka haɗari wuyansu ya kare mata mat matarsa ɗaya ɗansa ɗaya ce kai malam matan nan ta ja kudi iyayen babu magadan kuma yawanci babu ta ce ya ce na san wane wala yana son kudi malam amma yau ga wane bayan da zai da kudin nan ya ce malam abun tausayi ya ce wani abokinmu ne miskini ya zo ya aure ta matan nan malam abokinmu lokacin shi a kyansa maki kai je ka dauko mana kaza kai min gida to mutumi na ba damuwa za a kai ba ka san in aboki ya zama aboki ya yi kuɗi to abokinsa ma yaransa ne sai a ta aikinka kuma kai kuma za ka je ba damuwa tun da abin nan ko ba ka ba ne ai manta ku je ba ku rike karatun ne na taba ba ku labarin ai za ya taimaki wannan abokin mana wancan ya mutu ya ci gaba da hidima wa matar ya ci gaba da zama dan aiki ajiya ba abin da za mu kuna hidima dai ko ba komai ya haƙuri dai to Allah ƙara haƙuri muna cikin damuwa wallahi hajiya Allah ƙara haƙuri kaza kaza kaza bayan ta gama ta kaba sai turo takarda ya ce to yana falayi ai kwarai kuwa ya ce yana so zai ci gaba da kulawa da yaran nan wallahi ayi da ana ganin kai ka isa wa kaza kaza kaza kaza kaza tana ya za a ce wani wani kaza sai wata kawarta ta ce kin ga zamanin nan masoyinka shine naka kawarta ta ce mutumin da yake shine mai tausayinka ya san sirrin ki kin san sirrin sa ki aure shi ku rufe asirin ku ta ce Allah ta ce wallahi Allah Allah ya taimaki mutumin ka kwana yake baya bacci sallah tuntunin ka daura aure malam ba sai ya canja ba ya fara jan kumatu malam ulu ulu shi yake tuka wannan motar wannan abokin nasa ya lalata ya zo gidi tin mai gaji hude da ya shige kawai arziki malam Allah ya bashi cikin sauki kai ba kana kabari shine dan uwan yake cewa ai malam daga nan daren da naje naga kaza zan wuce zan tafi gida gaba ɗayanta nake saya in sai wa iyali na kaza ni kuma sai in ce a bani dunkulalliya guda ɗaya kaza yace wallahi malam ina sa ta a gaba sai na cinye ta tas in ce wallahi kuɗi na nake ci yace in nazo ko balla ta bana bari a gida ai a durkusa min ita haka kawai in ta ya gatta in ta ya gatta in ta ya gatta sai na cinye ta in zo in bika shi kuma in gutsure wannan abin a wannan cinye in more kuɗi na ce yaushe ya ce wallahi na daina wani tara kuɗi ina ta wani ajiya ce ka je ka zo ka fada ka mutu a banza wani ya zo ya shakata kaga bai gina masallaci ba bai gina makaranta ba bai taimaki wani ba bai yi wakafi ba bai yi aikin alheri ba mat to wannan shine abin da mai littafin yake faɗa za ku ga abubuwa da yawa wanda Allah ya ba su dama amma ba su yi amfani da damar ba kuma sun tafi shine ya ce gashi nan suna da manyan gidaje amma ga su fi adiyaqil mahabisi suna wuraren da yafi ko ina kuncin matsi kabari aina rafilu fi aswabihi ariyun fi turabihi ina wanda yake tafiya masha Allah yana cikin kaya da sutura yau kuma ga ka kana tsirara a cikin kabari da ka saka duk rigar da zaka saka ta dubu ɗari kaza ta miliyan kaza rigar dubu kaza miliyan kaza kawane ne kaza duk kayi ka gama amma yanzu ga kanan kuma ariyun fi turabihi anil malabisi aina al-ghafilu fi amalihi wa ahlihi ina wanda ya gafala a cikin buri da iyalinsa an ajalihi ya manta ajalinsa salabatu akufful khalisi aina jami'ul amwali wato salabal maharusi wa halakal harisu ina waɗanda suke masu kuɗi masu gafala ga ajali ya zo ya kwashe ka ka tafi empty hannunka ba komai ina wanda suka tara dukiya da suke kare dukiyar an ɗauke mai gadin dukiyar shi ma dukiyar da ake gadin nata kuma ta halaka ba shi kenan ba ya ce haƙƙun liman alima makarar duniya an yi hajjura ha hakki ne ga wanda ya san makircin duniya ya kaurace mata wallahi waliman jahila nafsahu an yasjuraha duk wanda ya jahilci kansa to ya tsoratar da kansa wallahi duniya duniya a tsoro ce ولمن تحقق نقلته أن يذكرها كو أن يذكرها wanda ya tabbatar da zirga-zirgarsa ko tashinsa daga nan ya koma nan to ya tunatar da ransa cewa za ka tashi daga nan duniya za ka tafi lahira wani man gamar bin na'ama'i an ya ha wanda ya fada cikin ni'ima ya rinka gode wa Allah wani man du'iya ila dari salami an yaqta a mafawizal hawa li yahduraha duk wanda aka kiraye shi idan ga daru salami lahira kenan to shi kenan sai kuma ya yanke komai na san zuciya ya kama hanya kuma ya tafi dole sai ka tafi wallahi babu zama so idan ka san wannan abubuwan to me ya kai ka na zuwa ka rinka yin annamimanci da haɗa wani da wani shine sakon me ya kai ka na rashin kulawa da iyalinka Allah kai mana afuwa Allah ka yafe mana insha Allah ta'ala bayan azumi karatun da zamu tashi na gaba shine hukuncin wanda yake zuwa yayi aure don ya halatta wa wani abokinsa ko kuma shi wanda yake sa matarsa ta je ta aure don ya sake aurenta almuhallil wal muhallillah wanda suke halatta wa junansu mata da aka haramta a aure su su yi wa shari'a hila da dabara mai hukuncinsa a shari'a shine insha Allah ta'ala za mu tashi abinda muka faɗa na daidai Allah kai mana arzikin lada na kuskure ko tuntuman harshe Allah ya mana afuwa ya fi mana wa subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh